اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا سبحان ربك وسبحان الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه Allah yana horo cewa mahaifa mata da suka haifi yayansu yau ina aula da hunna lalle ne su shayar da yayansu nono haulai ne shekara biyu amai ne kamilai ne cikakku sifatun mu'akkidatun da ya ce kamilai ne nan sifa ne na haulai ne zalika shayar da yara na shekara biyun nan liman arada an yutimma rada'ata ga wanda ya nufin ya cika shayarwa wala ziyadata alayhi babu ƙari a kansa to anan kaga a wani aya yana cewa hamluhu wa fisaluhu salaso na shahara da cikin da yayan wata talatin nan kuma ya ce shayarwan shekara biyu cikakke amma ya ce liman arada ga wanda yake nufin ayyatin marada to ma'ana abin da ake nufi dai duk shayar wanda za a shayar da yaro kare wuce shekara biyu to ya halatta a shayar da shi cikin ya kai shekara wata talatin kaga a cikin wata talatin za a ɗebi wata tara na cikin sannan ya zama saura wata ashirin da ɗaya kaga bai kai shekara biyu kenan ba yayin shayar da yaro har na wata ashirin da ɗaya haka yayi shi yayi daidai ya an bashi ya kai shekara biyu Allah ya ce an yi cikakke nan walal mauludi rizquhunna wajibi ne akan wanda aka haifa masa ɗan shine ailu abu guba rizquhunna azurtar da matan masu shayarwa idan a muciyar da alwalidati ita mahaifa matan wa kiswatuhunna wajibi ne a tufatar da su alal irba'i bisa shayar wannan idza kunna mutallaqatin idan sun zama abeban shika wato ko da an sake su tana shayar wannan dole a bata abinci don shayarwa dole a yi mata tufafi don shayarwa in za a yi kuma bil ma'arufi da ya kamata me ma'aruf da qadri da'ati ka katihi gurgudan yanda shi uban yake da iko wani yana da wadata ya bayar da yawa wani yana da abin da ya bayar kadar da aka kenan la nukallifu nafsin illa wasaha rai karta kallafa makanta wani abu illa nafsa illa wasaha sai yadda ta samu iko wala tulara walidatun bi waladiha kar a cuci mahaifiya ita da ta haihun nan bi waladiya saboda ɗanta bi an tukura shine cutarwan a tilasta ta ala irdaihi bisa shayar da yaron idan tana in taki ta ce ma uban to tunda ka sake ne to ga yaron ka ka kai ma wanda zai shayar maka to ba za a tilasta ta ce dole ba kai uba sai ya karba ka ba mai shayarwa wala yulara mauludun ba a cutan wanda aka haifa masa shi uban kenan lahu bi waladihi da ɗansa bisa babihi saboda ɗansa shine cuta masa da an yi kallafa fauka dakati a dora masa abin da ba zai iya ba shi ma abubakar a yi masa haka gurgudu yake da shi kenan wa ila fatil waladi ila kullum min huma Allah ya dogara dan ga kowanne ya ce mahaifiya walidatun bi waladiha uba kuma ya ce mauludun lahu bi waladihi kowanne ba a ce uwar ba danta bane ba ba ce uban ba ɗansa ba ne ba duk wannan allah ya kawo shi ne fil mauli aini a wuri biyun nan saboda lausasawa uban ya san cewa ɗansa ne ko da sun rabu da uwar uwar ta san ɗanta ne ko da sun rabu da uban wa alal warisi ai warisul abi ya tabbata akan magajin uba huwa sahibi shine yaro au ala au ala walihi ko ko waliyinsa fi malihi a cikin dukiyarsa ma'ana da uba zai mutu da yana jin jiri to ciyar wannan za a ba matan don shayar wannan a cikin dukiya misal zalika misalin allazi alal abi akan abin da yake kan uba lil walidati ga mahaifiya min arziki na arziki wal kiswati da tubatarwa wayan arada fisalan idan mahaifa suka yi shawara suka yi nufi walwalida ne uwa da uba fisalin yayi fidaman yaye yaron kabilar hawalai ne kamin ya cika shekara biyu sadiran hantaralin wanda ya hau da yarjejeniya ittifaƙin dacewa minoma da gare su kamar yaro irin yadda ake da magunguna yanzu yaro ba dole sai ya kai wata talatin din nan koko ya kai shekara biyu ba ya kai lokacin da ya yi karfi yana iya tafiya da mahaifi da mahaifiya suka yarjejeniya akan a yaye shi minhuma da gare su wata shawarin da shawara bai na huma tsakanin su saboda me litan zahurin maslahatin sabi don neman maslahan yaro ko ka ce an samu wani ciki akan wani ciki bai kai shekara biyu ba iyaye suka ce in an ci gaba da shayar da wannan yaro ba zai zama maslaha ba su yi sulo cewa a yaye shi to wannan in sun ya kafala junaha babu laifi alaihi ma a cikin su fi zalika a cikin wancananka wa in arattum an tastarliu auladakum wannan magana ake da iyaye idan matan ku sun haihu ko iyaye kuka yi nufi khidabun lil aba idan ce ne ga iyaye an tastardiu ku ba da shayarwa auladakum ƴaƴanku ku ɗauka ku ba mata su shayar maku da maraliya masu shayarwa gairar walidaiti ma wanda suka haifi 'ya'yan ba fala junaha alaikum Allah bai ga laifinku ba ce mata ta katta shayar a kiya mai shayarwa ba ta alaikum akan kofi idan sallamtum ma ataitum idan kun mika zuwa gare su ma ataitum abinda kuka nufa ai arattun kuka yi nufi ita a bayarwa lahunna gare su min alhujrati na lada ba uwa za ta bayar ba kai uba da kace a ba da ɗa shayarwa kai ne ya waje ba akan ka ka biya kuɗin shayarwa shi ma bil ma'ruf da ya kamata bil jamili da mai mai kyau karibin nafsi gaman dadin rai wata kullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku san cewa Allah a cewa Allah basirun mai gani ne bi ma ta'maluna abin da kuke aikatawa la yakhfa alaihi shay'un ba abin da ya buya ma Allah minhu da gare shi wannan kenan wallazi ne tawaffauna sannan waɗannan da suka mutu minkun daga cikinku wa ya zaru na alwajen suka bar mata ya tarabbasu to matan nan shari'a ta wajabta masu ne ya tarabbasu na su yi sauraro kansu a wuri maza da an fasihin da kayansu ba dahun bayan mazajen nan da suka mutu su kame kansu anin nikahi gabarin aure zuwa lokaci arba'ata ashurin wa ashara wato watanni hudu da kwana goma shine ake ce ta kaba idan miji ya mutu dole ne mace ta zauna ba maganan ko ko abinci ko ba abinci dole ne ta zauna sai ta yi wata hudu da kwana goma minan layali daga dalare wa haza wannan magana da ake cewa wata hudu da kwana goma fi gairi da hawamila a cikin waɗanda ba su da ciki ne to idan tana da ciki kuma ba dora mata wata hudu da kwana goma ba fa ammal hawamilu amma masu ciki matan da mijinta ya mutu tana da ciki to ba maganan wata hudu da kwana goma shine yaya za ta yi ta fa iddatuhunna iddan masu cikin nan an yi la'ana hamlahunna su haifar da cikin su sun haifar da cikin su kenan ya kare bi ayatul dalaki iya zo a cikin ayan suratul dalaki wal'amatu ku yanga kuma alan nisfi bisa rabi ne min zalika daga wancanan ka bai sunnati kaga hadisi ya faɗi haka in ba haka ba dai Allah ya ce idan wani ya mutu to mata ta zauna wata hudu da kwana goma kawai to hadisi sai ce to duk abin da ake mace baiwa rabin ta ne to ita ba za ta yi wata hudu da kwana goma ba wata biyu da kwana biyar shine mai tafsiri ce bis sunnati a sunnar manzon Allah ne ya haka shi kuma ya ita mai ciki kuma da yau mijin zai mutu ta haihu yau to ranar suna ta iya auren wani ba matsala saboda idan hunna an yi la'ana hamla hunna shi sa kaga masu fikiyo suke kawo magana misali idan mace ta mi- mijin mace ya mutu ya halatta ta wanke shi ya halatta ta wanke shi miji ya halatta ya wanke matansa to ana nan yau sai mata ta haihu yau da mijinta ya mutu yau kamin gari ya waye sai ta haihu ai ta gama idda to sai aka zo wanke shi za ta wanke shi ko ba ta wanke shi ba? Don aure fa ya kare da safen nan ma tana iya auren wani tun gagawa ta iya auren wani to ya za a yi tana so ta wanke shi to aure ya kare ya kace to ai mutuwa ya raba ta wanke shi din amma dai ba matarsa ba ce ta wanke shi amma dalili ne sa haka wannan matsala ne na fikihu za ga to ta iya wanke shi a wannan halin na misal zalika na alal waris misal zalika ma misal zalika ay al abu alal abi bisa ubalil walidati na mahaifiya min arziki na arzikin suna bayan an an wuce wannan ko fa idza balagana ajalahunna fa arada fisala antana na wala wala jinaha alaikum alaihi ma ko ko na kuma wani sharfi ne fa'iza balagana ajalahunna idan suka kai ajalinsu in qalat muddatu tarabbusihinna idan zamanin sauraron su na kwana hudun nan ya cika fala junaha babu laifi alaikum akan ku ayyuhal awliya'u ya ku waliyai fi ma fa'alna wato ku bar matan nan da abin da kuma kuna suna yi min anfusihinna na kafi anfusihinna a cikin kanunsu mina tazayyuni wa ta'arrul khutabi daga yin ado da bijiro masu nema wannan ana faɗa masu waliyan matan da mazajen su suka mutu cewa idan sun kai wata hudu da kwana goma to ku fita rakan su za a ga suna ado don ana neman wani miji kuma waɗansu suna zuwa suna taɗi kar ku bijiro musu ku kyale su wallahu bima ta'maluna khabirun Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa alimun bi badinihi ka zahirihi ya san ɓoyayyansa kamar yadda ya san zahiri wala junaha alaikum wannan ana faɗi ga mazaje ne masu neman auren mata babu laifi akan ku fi ma arraltum cikin abin da kuka bijiro ko mata fi ma arraltum lawatun kuka yi ishara bihi da shi min khidbatin nisa'i na auren neman auren mata almutawaffa an hunna azwajuhunna wanda mazajin su suka mutu suka bartu fil iddati a cikin yadda ka kaulil insani masalan kaman fadin mutum misali innaki la jamilatun wa man yajidu misluki wa rubba ragimin fiki an san mun raji ba su da hakuri aka ce to shikenan auren mace cikin idda haramun ne tara da ita yadda haramun ne neman ma haramun ne to sai mutum yana ganin hanya ko nan bari har ta gama iddan kar wani ya riga ni fa to sai Allah ya ce to ga dan kofa nan an baku wanda za ku shigar da kanku cewa da jin irin waɗannan kalmomi da iyayen da matan sun san akwai abin nufi to shine aka ce to babu laifi ku yi irin wannan abin da kuka bijiro na neman auren su shine misali fiqihu ya kawo ce wallahi kina da kyau wallahi kina da kyau kana gaya mata ba zawara fa ka san akwai magana kai wa zai samu kamanki wa zai samu kamanki ko ko Allah ya hada Allah ya hada bukata Allah ya hada mu bukatunsa ko Allah ya kai da mu ga harawa to duk wannan wannan har wani malami yake cewa wai in ya ganta sai sai kamo wani suna daban wa hala binta ce ha ba binta bane yace Allahu akbar Allah kama da kama yake kai Allahu akbar wallahi kin kima da wata wanda nake so ya ne sunan ke ina ne gidanku to Allah ya hada Allah ya hada arziki sai kawo inda dan goyo a wurin ta sai dauko kai gashi albarkacin kama da wanci to kaga ya shigar da magana ke hidmatin nisa Allah ya ce fima anatumi hidmatin nisa'i Allah ya ce ya fa san abin da kuke yi au akanan ko kuka boye wannan ka boye a zuciyanka sai na auri wance ko ko irin gaisuwa nan da aka je gaisuwan janaza Allah ji kuma ne yana nena kan irin matan shi ce ka in ta gama idda da ni zai ana to abin da kuka boye fi an fosikon min qasdin nikahi hinna na nufin auren su alim Allah Allah ya san annakum cewa ku ko ba a ce ku yi haka ba lazarsu satazkuruhun za ku ambace su bi khidmati da nema wala tasbiruna ba za ku iya hakuri ba min hunna daga cikin su fa aba halakum ta'arira shi yasa aka halatta muku yin jirwaye cewa kaman kana ciki aliman la'na walakin amma la tuwa'iduhunna kar ku kulla alkawari lallai sirran aboye ne ka aure illa lakin sai dai an ta kulu ku faɗi kaulan zance ma'arufin abin sani ma urifa abin da aka sani shar'an ga shari'a min at-ta'dil na jirwaye ya la yafalakum zalika wancanan ka ya halatta gare ku wala ta'zimu qudatan nikahi a halin da suke cikin takaban nan kar ku kulla kullin aure ayi alaqadi kar ku karfafa niyya bisa kullin aure hatta ya bulugar kitabu sai dai abin rubuta wannan iddan nan al-maktubu min al-iddati na wata hudu da kwana goma sai ya kai ajalahu lokacin sa bi an yantahi ya kare walamu kusan annallaha ya alamu wa fi ansukum Allah ya san abin da ke cikin kanunku min al-azmi na niyyan nan wa gairihi da waninsa ko kun boye bai boye ma Allah ba fazaru ku kiyaye Allah an yi wa bakun kar yi maku hukuma idan araltum idan kun yi jirwaye walamu ku sani Allah cewa Allah gafurun mai gafara ne gafara ne liman ya hazarwa ga wanda ya zarce shi alimun masani mai tahirin hukubati da jinkirin hukuba an musa hikina ga wanda ya cancance ta wannan kenan la junaha alaikum babu laifi a kanku in dallaktumun nisa'a idan kun saki mata malam tumassuhunna matukan muku shafe su ba bi kiratin tumassuhunna tujami'uhunna ma shafan nan ma'ana ba ku tara da su ba aw lam tablilu lahunna farilatan ko su yanka muku yanka musu farilla ba shine sadaki wa ma masdariyatun zarfiya ay la tabiyata alaikum babu laifi akan ku fi dalaki a cikin shika zamana adamil masisi zamanin lokacin rashin shafa walfarli da yankawa bi ismin da zunubi wala marin baɗalle ƙuhun na ku sake su idan kun saki mata wa matti ohun na ku ba su muta shine jin daɗi za ta je ta zauna ba miji ba wa za ta ce ba ni na gishiri ba ni na kaza babu to dan yanka wani abu a basu ma ya tamatta na bihi a wanda za su ji daɗi da shi shi kuma ba a yanka an ce kaza ba sai dai alal musu ya kadruhu ya tabbata akan mawadaci daga cikin ku kadruhu gwargwadon wadatansa wa alal muqtari wanda yake mai kuncin arziki shi kuma ya bada kadruhu gwargwadonsa yafidu wannan ya fa'idantar annahu cewa shi la nazara ila qadr zawjati ba duba zuwa darajar mata darajar miji ake tunda shine zai bayar ba wai za a ce ai tunda ya gidan wani a bashi kuɗi dubbai ba a kai dai gwargwadon ikonka in kana da wadata ka yalwata in ba ka da wadata ka bayar gwargwadon iko na mata an tamti an jin daɗi bil ma'arufi da ya kamata shar'an sifatun mata'an haƙƙi ne masu sifatun saniyatun au mazzaro haƙƙi ne ma'akadun abin karfafawa alal musini ne masu kyautatawa almudi'ina masu biyayya fa in dallaqtumuhunna idan kun saki mata min kabli an ta masu hunna tun kamin ku shabe su kun daura aure sai wani abu ya zo aka rabu wa garfaraltun lahunna farilatan alhali kun riga kun yanka sadaki daga gare ku ne kuka ce kawai ina ashe ba zan iya ba wance ce ai ba zan iya ba to bayan kun yanka sadaki to fa nisfu ma faraltun yajibu lahunna wa yarji'u lakum zaha nisabu to daura auren nan da aka yi sai ba ta ci wani abu tunda ba ita ta ce ba ta yi ba da ita ta ce ba ta yi sai a ce a dawo da shi duka kai ne ka ce ba ka yi to tunda ba ka ce ba ka yi kudin ba za su zo duka ba za a bari a kwashe ba to saboda haka nan sai a ɗibi rabi a bata tunda ka bata mata suna za ta je ta jin kunya an daura aure miji ya ce ya sake ta to ta dan lallashe kanta da rabin kudin kai kuma a maida maka da rabi na la illa lakin an yafuna sai dai idan matan saboda hushi suka ce sun yafi ai zaujatu bai turkuna ho suka bar shi aw ya afu wallazi bi yadihi qudatun nukahi ko ko wanda kullun auren ki hannunsa shine wali ya afwa na huwa zauji shine miji fadi ya turku hal kulla ko ko mijin ya ce a shikenan abinda na bayan rabin ma na bari ya tafi da shi ko kuma ya ce walin ya ce ni bana yi ko matan ta ce bana yi amma da mishi da kudin shi duka duk wannan yayi وعن ابن عباس ابن عباس يتي الولي إذا كانت مجهورة مهجورة فلا حرج في ذلك با ابن عباس ya ce wali ya kamata idan yar ta zama mahajuriya ne kamar budurwa ne sabon aure to sai aka bata rabi aka bata sadaki mijin ya ce ya fasa to ba ita zai ce an ba sauran wa an ta'afu aqrabu littaqwa amma ku yafi mubtadan wa khabaruhu aqrabu yafi kusa tunda kun riga kun bayar ku yafi yafi littaqwa ga tsoron Allah wala tansawul falla bainakum kar ku manta falala tsakanin ku maza fa suna da falala akan mata ai bi an bi an yatafallala ba'dukum ala bali sashi bibi sashi inna la haqiqa ubangiji basirun mai gani ne bi ma ta'maluna da abin da kuke aikatawa fa yujazikun zai muku sakayya bihi da shi wannan kenan an gama maganar wannan za a koma maganar sallah hafizu ala salawati ku kiyaye salloli alhamsi guda biyar biya da'iha da ba da ita biya wakatiya a kan lokacinta wa kumu ku tsaya lillahi ga Allah fi salati a cikin sallah kaniti na kuna masu biyayya kila an ce matsihina masu biyayya da kauli saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama wasalatul usta wasalatul usta da sallan tsakiya yace Allah salawati alhamsi fi awqatiha wasalatul usta da sallah na tsakiya sallah na tsakiyar nan sai ana kokanto a ciki al'asaru aw isuhu la'asar ne ko asbahi aw zuru ko azara aw gairiya ko wani da kawalin wa afradaha Allah ya ambace ta ya kadaita ta da ambato lifalliya saboda falalanta saboda kaga ita sallar la'asar wasu suka ce abin da yasa ita ce ta zamo salatul usta idan an yi asuba da safe aka yi azhar da rana to can da la'asar kuma kaga tsakiya kenan magariba isha kaga sallah biyar ya zo kenan wasu suka ce sallan asubahi ne saboda sallan asubahi ita ce sallah mafi nauyi wanda ba kowa yake iya zuwanta ba to masu cewa sallan la'asar ne suka ce to in an lura kowane sallah tana da lokaci ta kamar mai banda la'asar a cikin hadisi za ga lokacin da annabi za a koya mai sallah sai da zawal ya yi sai mala'ika jibril ya zo ya ci gaba ya yi masa sallah ya ce wannan sunanta azahar da la'asar ya yi to ba wanda zai ce maka ga lokacin la'asar karfe kaza ko a hadisi sai dai su ce mukan yi sallar la'asar na annabi mu hau dabba mu muje awali awali kuma wajen mil hudu ne daga nan rana tana da karfin ta haka za gani a muwadda to kaga ba za ka iya ce mata lokacin ta kaman zawal ba kowa ya san zawal lokacin magariba rana in ya fada lokacin in sa baki ya buya asubahi lokacin hudowar alfijiri kaga waɗannan duk sun samu aka ce to an boye lokacin ta ne saboda a kiyaye ta da Allah ya ce hafizu ala salawati ai sun shiga duka sallolin guda biyar sai aka ce wasu salati rusta ya kawo ta daban daban saboda adaful khasi alal ami ake cewa hadaful khasi a hadafin kebantaccen abu akan ami kamar da Allah yake cewa mun kana dun la malaikati wa jibril da mika'ila ya ce wa mala'ikati ai jibril da mika'ila sun shiga sai aka ce wa mala'ikati wa jibril da mika'ila to kaga adaful khasi alal ami kenan don a san cewa a cikin mala'ikun jibril da mika'il suna da muhimmanci to don a san cewa a cikin salloli biyar din salatu rusa tana daga cikin abin nan ana kaniti na bi kauli sallallahu alaihi wasallam kullu qunutu min qur'an adam rawahu ahmad wa ghayruhu wa qila an ce ma'ana kaniti nan sakitina ku shiru ku daina magana saboda hadisin zaid ibn arqama yace kunna natakallamu fi salati da can a farko musulunci mukan yi magana a cikin sallah hatta nazala sai da cewa Allah ya komo lillahi qanitina fa umirna aka hore mu bi sukuti da yin shiru a sallah wani gina aka hane mu hanin kalami gabanin nan ce rawa ko shekhani muhari da musulmi sun waito fa in khiftum idan kun ji tsoro me aduwin abokin gaba ausailin ausama'in ko ruwa wanda yake shi rufe mutane ko za ko ka farihalan jam'u rahilin ku yi akan tafiyan dabban da yake tafiya ai mushatan suna tafiya a ƙasa sallo su sallah ku sallah aw rukubanan ko kuna masu hawa jam'u rakibin ai kaifa ai kain rakibin ai kaifa amkana duk yanda yi gare ku wa mustaqbil qiblati kai sallan ma in ta kama ko a fuskanci alƙibla ko a bata baya a dai ta dai kawai hawa gaire ya ko wani ta wa yomi bin rukuyi in wurin da kake ma baka iya roko ka yi nuni wajen roko da sujada kaga muhimmancin sallah kenan ba wani ba wani juyi da aka hana sallah an ce rukubana kuna haye ne ko kiblan ko ba kiblan duk gaba daya to balle kana da wani a gida da ka ga masallaci a ce wai kar ka shiga kai sallah wai don kana tsoro mene corona baro saka da to haka dai Allah ya ce Allah ya ce kuma wani kato ya ce sai ku zaɓi na annawa ya za ku raba fa'iza amintum idan kun amince min alkhawfi daga tsoron da yana ku ku sallah a natse faskurullah ku ambaci Allah anan ma'ana sallu ku sallah kama allamakum kaman yanda ya sanar da ku ma lam takunu ta'lamuna matukan ma kasance kun sani ba qabla ta'limihi gabanin abinda ba ku sani ba tun gabanin sanarwansa min fara'iliya na farillanta wa hukukiya da haƙoƙinta walkafu bi ma'ana misala da yake ce kama allamakun misala ma allamakun ne wa ma masulatun aw masdariyatun wannan kenan wallazina yatawaffawna waɗannan da suke mutuwa bainakum zakaninku wa yazaruna azwajan su bar mata faliyusu wasiyatan wannan da kenan kamin a kawo ayan gado wannan aya shi ake ce ma mansuhi wato mansuhi ne wancan ayan gado shine nasihu wannan mansuri ma'ana akwai ayoyi a cikin alkurani sun kai wajen guda 200 wanda ana karanta su amma ba hukuncin to idan wata hukunci ta zo sai su yanke wannan sai su shafe wannan hukunci kaga wannan maganan gado da ya zo a cikin suratul nisa din nan da kuto wannan yana magana kamin akan wancan ayan ne idan mutum ya mutu yana da kuɗi sai ya wasice ce a ba mata ta kaza a ta mata ta kaza to wannan yana cewa shine yake magana anan والذين يتوفون ويذرون سكبر أزواجا ماتا فليوسوس وسيتي وسية وسيتي وفي قراءة بالرفي وسيتهم أي عليهم وسيتيات بدا كنس لأزواجهم كما تتكنس ويؤلوهن سباس متاعا جندالي ما يتمتعن به أبن ذات جدالي دشي من النفقة أبين شوالك صوت لتبابي إلى تمام الحول أفرقو كنا zai ce to a yanka mata na abin da su zauna wajen shekara guda min mautin daga mutuwansu alwajibi alaihin na tarabbasu kaga hukunci biyu ne can da an ce a yanka musu kuma ta kaban na da shekara guda ne saboda haka duk aka zo aka yi nisun su gaba daya aka shafe aka dawo da takaban ya zama wata hudu da kwana goma kamar yadda ya wuce sannan kuma wasicin aka shafe shi aka ce to yanzu gashi Allah ya yanka musu ko dai rubu'i ko sumuni na magaira ikhrajin ba tare da fitarwa ba wato ana mawaliyai wato gargadi kan su fitar da mata daga ɗakin mazajensu a gaira muhrajatin ba masu fita ba min maskanihinna daga mazauninsu fayan harajin bi an hinna idan macen da aka ce ta zauna shekara ɗaya ɗin nan a wancan lokaci a ba ta abincin shekara ɗaya in ba ta fita daga gidan mijin ba amma fa in harajin idan sun fita bi an fusi na da kanansu su da kansu suka ce ba za mu iya zama ba fala junaha babu laifi alaikum akan ku a auliya almasiya waliyan matacce fi ma fa'alna cikin abin da suka aikata fi an fusihinna a cikin kanunsu min ma'arufin na ya kamata shari'a shari'a ka ta zayyini kamar yin ado wa tarkin idari da barin takaba wa kadin nafakati da yankewan ciyarwa an haga barinta wallahu azizun Allah buwaye ne fi mulki a cikin mulkinsa hakimin gwani ne fi sunihi a cikin aikinsa to shine malam yace to karkar wannan ayan an karanta wal wasiyatu wasicin nan da aka ce ayi almaskuratu wanda aka ambata mansukhatun an yi naskinta an shafe ta ma'ana an ɗauke hukuncin akwai masu da nasu masu a shafe gaba daya da ayan da abin nan kamar da can a shehu zaina yaushe hata idza zana ya farja mu albatata da akwai shi a cikin alkur'ani aka dauke shi aka dauke hukuncin to wannan ga ayan ana karantawa amma ba a aiki da ita sai a ce mata nasihu shi ayan da yazo ya dauke wannan sai a ce nasihu wannan sai a ce mansuhu to wannan ita ce mansuhu shine malam yake cewa wasu kuna zaman nan sabita dundabatacciya ne mansuwatu mai ayatul mirasi wa tarabbusul hauli shekar raman shekara ɗin nan shi ma an yi nasinta da ayati da ayan arba'ata ashirin wa ashara a sabiqatu wanda ta rigaya almuta akhiratu bin nuzuli shi sa dole ne ka san asbabu nuzuli yanzu kaga a zahiri kame a kawo maganan wasici an gabatar da maganan an gabatar da maganan wasici ko to shine malam yace wannan ayan da muke karantawa wanda ake karantawa ta riga sauka daga baya wani yazo na wasu kuna amma wurin zama da za a ba mata sabe ta tabbatacciya ne laha gare ta inda shafi imamu shafi rahimahullah walil mudallaqati ya wajaba ga wanda aka sake su wannan ana magana matattu ne to wanda mazaje suka sake su ba mata'un akwai jin daɗi da da za su ba da shi bil ma'rufi da ya kamata qadar imkani hakan haƙƙi na nusiba fi fi lil muqaddari haƙƙa ko haƙƙan alal muttaqin bisa man tsoron Allah ta'ala karara ko ya maimaita shi liya umma don ya gama almamsusata ainan wanda aka shafa kaga can a baya ya ce matan da ba a shafa ba in aka sake ta a bata jin daɗi to nan sai sake dawowa da shi sai ce to ya gama da wanda aka shafan da wanda ba a shafa ba idil ayatu sabiqatu don ayan da ta riga fi gairi ya cikin wanda ba a shafa bane kazalika haka nan kama bugina lakum kamar yadda aka bayyana ku ma zikira abin da aka ambata yuman nullahu Allah yake bayyana ayoyin sa la'allakum ko ku ta hakilu na kwa fahimta alhamdulillah to